لعلكم تتقون أياما معدودات Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka ɗaya ga watan Ramadan wannan babban wata mai alfarma a musulunci wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala kafin mai jawabi a kansa yana da kyau mu buɗe wannan taro namu da addu'a akwai babanmu gashi a kusa da ni zan bashi insha Allah tabaraka wa ta'ala ya bude mana taron da addu'a sannan mai jan baki ya zo ya zauna mu gabatar da abin da zamu gabatar amma kafin komai bari mu samu fatihatu khairin insha Allah tabaraka wa ta'ala karam kallah bismillah
in salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam goma بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا الفاتح الخاتم لما سبق ان اثر ذاك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حقا قدره ومقداره العظيم muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci mai tarin albarka ba lawa haka muna tare da malam sha'abu ne kuma ubangijin Allah ya karbi numfashinsa ya mai da shi gare shi ubangijin Allah ya saka masa da alkhairin abubuwan da mana baya ya mutukan kokari ni na sa shi buwa da tafsiri a wannan masallaci wata ran mutum biyu ne kawai za su zauna har ya gama kuma bai fasa zuwa ba in da kaga bai zo ba to akwai wata larura haka muka yi ta yi har zuwa wannan ƙarshen lokaci nasa kuma yara suka ga gashi baya nan yaya za a yi yaya za a yi suka shirya je ga yadda za su kawo wannan kan har Allah kawo kuma namu wannan ba jika mu bane dan mu ne kuma yadda zai zo ya zauna a mana wannan tafsiri shi ma muna masa fatan alkhairun ya zo a ya biya mana kuɗin da za a rika nuna wannan tafsiri kamar yadda ake nuna kowane masallaci Allahu akbar sai yau gashi a daji hanzu za a fara abin bayina mun yi mu Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama mu ma kuma Allah ya samu samu kyakkyawan karshe irin nasu domin kowa ga abin da Allah ya ya samu to haƙiƙanin gaskiya wannan wata alama ce ta alkhairu da Allah shirya masa ya bayyana muka gani Allah ya musu rahama sai kuma da zaka zauna da mu Allah ka saka hakuri da mu abinda zamu ji a wurinka kuma Allah ya sa mu yi amfani da shi a barkatun sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim salamun alaihi wa rahmatullahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الله يسعدك على الخير الله يسعدك على الخير الحمد لله mai saka da alkhairi su alhamdulillah yan uwa bayan sauraron buɗe wannan tafsiri da muka yi mai albarka yau ɗaya ga watan ramadan kafin mu fara shiga cikin karatun mu kai tsaye ina son zan yi amfani da wannan dama na musamman na farko in miƙa wato in ƙara jaddada ta'aziyyarmu na rashe-rashe da muka yi a wannan zawiya mai albarka zawiyan baban muna winch street wanda wannan zawiya dama na farko kafin komai dai zama zawiyan gida ce a wajenmu na ɗaya abu na biyu kuma a kaman yadda aka faɗa lokacin buɗe taro da addu'a cewan wanda yake yin wannan tafsirin Allah ya gafarta masa na farko malami na ne ni kaina ya koyar da ni shine malam Shaibu Allah ya gafarta masa wanda wancan shekaran an yi da shi to amma kuma yanayin hali na rayuwa ga shi wannan shekaran babu shi sannan bayan rashe-rashe da muka yi wannan kusa na kwana-kwanan nan shine babanmu alhaji hamza muna roƙo allah ya gafarta masa wanda wannan rashi kafin shi da shi da tsarinsa ma aka yi za a yi zan gabatar da wannan tafsiri din ya ce a je a nemo ni ba kuma da neman izini ba da umarni irin na ɗa a je a kira ni in zo zan yi tafsiri ana so- ana ran da zai rasu sauran kwana uku ya rasu na zo na tsaya bakin titi zan shigo wajensa to sai ya zama na kuma an tayar da sallan magariba sai na ce to na san ana gama magariba zai shiga wazifa to shikenan haduwan da ba a yi ba kenan kawai sai kuma na ji an faɗi gashi cewa Allah ya masa rasuwa to da rashe-rashe wanda aka yi su da yawa tun daga kan waɗanda wasu kakanni da iyaye wasu mun san su a nan lungu tun daga kan irin su hajiya yar baba duka waɗannan tun muna yara mun san su Allah ya gafarta musu da irin su alhaji abdulmumini da sauransu da isa jiya mai kunu dukansu Allah ya gafarta musu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutuwa yanda maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ne fal mautu la yadurru man qad sa'ida bal huwa rahatun liman qad rashada ita mutuwa ba ta cutar da wanda ya shirya hutu ne ma ga wanda ya zama da cewa shi ya shirya mutuwa hutu ce to duk wanda ya kalli jana'izan baban mu Alhaji Hamza da yanda aka gabatar da jana'izan insha Allah tabaraka wa ta'ala zai kyautata masa zaton Allah ya masa rahama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wato ita gawa idan an ɗauko ta wani man- wata rana manzo Allah yana zaune sai ga wasu Yahudawa sun ɗauko wata gawa suna tafiya sai sahabbai suka ce kai wannan gawa akwai kaza suka yi faɗa munanan maganganu akan gawan Yahudawan nan manzo Allah sai ya ce wajabat abinda kuka faɗa shaidan da kuka bayar akan gawan ya tabbata ya ce don haka abin nan ga wannan yar wuta ce wata rana kuma wasu sai suka zo suka shige da wata gawa manza sai ji sahabbai suna taya ban gawan ai wannan mutumin kirki ne mutumin kaza ne manzo Allah ya ce wajaba shi ma shaidan da kuka bayar ya tabbata ashe mutum in ya rasu shaidan da aka bayar akan sa yana bin sa sannan ko manzo Allah ya faɗa ya ce duk mutumin da ya rasu aka samu mutum 40 muminai suka yi sallah akan gawansa in Allah yadda ya zama dan aljanna to mu duba mutanen da suka yi sallah wa Alhaji Hamza mutane ne ɗaruruwa ɗaruruwa wanda suka yi wanda ba abin da za mu ce sai dai mu ce lallai akwai zafin rashi da za a ce an yi iyalai da 'ya'ya za su ji zafin rashi amma kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala sara ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala saboda dama wannan sunna ce ta rayuwa ko wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun haka Allah ya ga manzo Allah ba wani dan adam da muka taba yi ya dawwama a bayan kasa da suke cewa zaka rasu ya rasulullahi in ka rasu su za su dawwama ni to tunda mutuwa har bata bar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wanta za ta bari kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah tabaraka ta'ala yace kowane rai zai mutu gaba ɗayan ku kuma ranar kiyama kowa za a yi masa hisabi amma babban wanda ya dace a lokacin da ya mutu fa man zuhuzi a anin nayi in Allah ya kawar da kai ba za ka shiga wuta ba wa udkilal jannata aka sa mutum a aljanna to wannan faqad faza ya dace domin wa bal hayatud dunya illa illa illa mata'ul ghurur to haka ne dai rayuwa take dukkan mu kowa ana son ya tsaya akan aikinsa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah tabaraka ta'ala shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa domin me ya gwada mu ya ga waye zai tsaya ya kyautata aiki da haka Allah ya gafarta wa magabatan mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan shehunan mu da malaman mu gaba daya daga karshe a nasiha kwaya ɗaya zuwa biyu wa su dukkan mu wa musamman su iyalan marigayi da kuma sauran waɗanda suka rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa idza matal insanu in dan adam ya rasu ji manzo Allah yace in qada amaluhu illa min salasin aikin sa ya yanki sai abu guda uku ne kawai suka rage masa amma duk wani aiki da yake ya yanke manzo Allah yace sadaqatun jariya ya zama na akwai wata sadaka da take gudana mibi ko ya gina masallaci ko ya tona rijiya ko ya yi dai wani aiki wacce za ta zama to mai sadakatun jariya za ta dinga amfanin sa bayan ya rasu aw ilmun yuntafa'u bihi ko ya bar wani ilimi da za a dinga amfani da shi aw waladun salihun yad'u lahu ko ya bar wasu yaran kirki wanda za su dinga masa addu'a to anan ne yake son da iyalai da yara da mata kullun ya zama da cewa suna yin addu'a wa waɗannan shugabanni namu da Alhaji Hamza a samu yaransa kullun cikin masa addu'a musamman an san sa mutum ne mai tsayuwa akan harkan Allah harkan nan ta dariƙa shehu tijani kullun zaka ganshi daga masallaci daga sallah sai zikiri aikin sa kenan to ya zama wato magada wanda ya bari a baya su ma sun yi koyi da irin wannan aiki na shi manzo Allah ya ce innar rajula la turfa'u darajatuhu fil janna mutum zai iya ganin a cikin aljanna ya ga an yi mai promoting din mukami an daga shi fa yaqulu anna hadha sai ya ce ta ina na samu wannan fa yuqalu bi istighfari waladika laka saboda yawan istighfarin da yayanka suke maka to dan haka Allah ya gafarta masa mu yawaita musu addu'a albarkan manzo Allah sannan yan uwa wannan wata da muka shiga mai alfarma wata ne wanda a cikinsa ake bukatan wato a ɗaure mutum ya ja kafan wandonsa ma'ana ya tashi kwarai da gaske wajen neman gafaran Allah da neman rahaman Allah da neman biyan bukatu na farko ka sa abubuwa da yawa wanda za ka sa kake bukatan Allah ya maka a cikin wannan watan na farko akwai neman gafaran Allah kana son Allah ya gafarta maka ya yafe zunubanka abu na biyu kuma wato neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala abu na uku biyan bukatu halin da ake ciki din nan a wannan ƙasa da halin da kowa yake ciki mu taimaka da yawan yin addu'o'i a wannan watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi yace idza kana awwalu lailatin min shahr ramadan manzo Allah yace idan daren farko ya zo a watan ramadana suffidati shayatin duk shedanu inji manzo Allah yace za a kulle su za a sa musu ankwa zai zama da ba sa motsi an daure su a guri daya wa maradatul jinni da gagararrun aljanu in ana samun gagararrun aljanu waɗanda ba sa jin magana manzo Allah yace farkon daren ramadana za a daure su wa gullikat abwabun nari manzo Allah yace za a kulle kofofin wuta duk kofofin wutar jahannama za a kulle su wa futtiyat abwabul jannati za a bubbuɗe kofofin aljanna manzo Allah yace falam yu'alliq minha falam yughlaq minha babun ba a rufe kofa ko ɗaya daga cikin kofofin aljanna wa yunada munadin kullu laila ko wa yunadi munadin kullu laila duk wani dare kamar yau da daddare jiya ya kira yau ma da daddare zai kira wani mala'ika ne Allah ya ajiye shi a cikin watan Ramadana aikinsa zai dinga kira yana kwala kira kowane dare yana cewa ya baghiyal khairi aqbil ya kai mai neman alkhairi to maza ga watan ka ya kama kai ta yi in ji shi wa ya baghiyal sharri ya kai kuma mai neman sharri da munanan ayyuka aqsir ka takaita walillahi utaqa'u minan nari Allah yana da wasu mutane yantattu daga cikin wutan jahannama wa zalika kulla laila a kowane daren ramadana kuma Allah sai ya yanta mutane wasu an rubuta musu yan wuta ne sai Allah ya ce to an goge an yanta ku ku tafi aljanna to da haka ya kamata mu dage da yawan yawan istighfari da rana ya zama ana yawan karatu alqur'ani wasu mu ba sa zaka samu wani baya karatun alqur'ani sai yin shekara ta zago ko wani sai sallah qur'ani tsakaninsa da qur'ani sai ya sallah to yanzu ramadana ya kama da safi a karanta shi da daddare a karanta saboda a watan aka saukar da alqur'ani a watan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran a cikin sa aka saukar da alqur'ani dan haka a yawaita karatun alqur'ani a cikin watan ramadana Allah ya bamu albarkan wannan wata shine sa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin kowa ya gudu a ruga a tafi gurin Allah a nemi gafaran Allah ga aljanna nan Allah ya ce na tanadi ta tafi girman sama da ƙasa amma an tanadi ta masu tsoron Allah ne Allah ya sa mu dace a insha Allah tabaraka ta'ala yau za mu tashi a wancan karan kamar yadda aka gaya mun Allah ya ji kan man shayi marigayi ya tsaya ne a suratu maryam an gama ta za a tashi suratu taha to amma ni da nazo sai na ce to ina ganin mu dawo da karatun mu bai saboda akwai tafsirin da na fara a masallaci na na mu'assasatul anwar to sai da mana tafsirin ina bukatan ya tafi daga bakara a same shi complete har na kara ya tsallake to shi da ba qur'ani maganan Allah ne da la yumallu sima'uhu ba a gajiya da jin sa don ma an sauke za a dawo a yi ta maimaitawa to a wancan karan muna cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta ɗari da biyar za mu tashi aya ta ɗari da shida insha Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ita za a karanta mana an karanta kuma sai mu ga abin da ya sawwaka wanda za mu fassara insha Allah tabaraka wa ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الله تبارك وتعالى أشكي سورة البقرة yana yi mana magana akan kafin wannan ayar da aka karanta yanzu ubangiji tabaraka ta'ala yana mana magana akan wato irin kullaci da gaba da yahudawa da kafirai suke da shi akan musulmai Allah yana cewa ma ya waddu alladhina kafaru min alil kitabi wal mushrikin ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum kafirai da mushrikai da kuma ahlul kitabi waɗanda suke yahudu da nasara ba sa kwadayin su ga an saukar muku da wani aya wanda ayar za ta gwada alkhairi ne ku mu'mine kuke da shi Allah kuma yace wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha ubangiji yana kebantan bayinsa wanda ya so da rahamarsa wallahu dhul fadlil azim Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan falala ne wanda falalan sannan kuma mai girma to wannan aya na Allah tabaraka wa ta'ala yace ma nan sakhminayatin aw nunsiha babu wata aya ma nan sakh ba za mu goge minayatin wata aya aw nunsiha ko mu mantar da wannan ayan nati bi khairin min hafa ce sai mun kawo ayat da tafi wannan ayar alkhairi au misliha ko kuma kwatankwacin irin wannan ayar alam ta'lam wai shin baka san annallaha ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai ba alam ta'lam shin baka san annallaha lahu mulku samawati wal ard ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da mulkin sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sahabban annabi da muminai gaba ɗaya ku sani bayan ubangiji fa ba ku da wani mai jibintan al'amuran ku ba ku da wani mai taimakon ku in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba to wannan ayar tamanan sak kamar yadda aka ce meye dalilin saukanta suka ce yahudawa ne suka zo sai suke magana suka ce ala ta'jabuna li amri muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kwa mamakin lamarin manzo Allah ya buru ashabahu bi amrin yau sai ya ce wa sahabbansa su yi kaza sun bayyana hahum anhu gobe sai ce a ku bari kar ku yi kaza wa ya'muruhum bi khilafihi sai ya kawo wani abu daban sabanin abin da ya gaya musu na farko wa yaqulu al-yawma qawlan yau sai ya gaya musu wani zance wa yarji'u anhu gadan gobe kuma sai ya gaya musu ya ce na bar wannan zancen sai suka ce fa ma hadal qur'an illa kalam muhammad wannan qur'anin ba zancen Allah bane maganar manzo Allah ne kawai ya ƙulu min tilqa'i nafsihi annabi daga gurin sa yake kirkiro wannan alqur'anin yunaqibu ba'dahu ba'dan suka ce wani sashin alqur'ani yana warware sashi sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wannan ayan cewa ma nan sakhmina yati ba wata aya da za mu goge ta aunun siha ko mu mantar da ita Allah tabaraka wa ta'ala yace na atibi khairin min ha sai mun kawo ayat da tafi ta alkhairi aw mithliha ko mu kawo ayat da take kwacan kwacin ta a daraja alam ta alam shin ba ku san annallaha ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai ba to wannan ka'idan malaman tafsiri suna kiran wannan abun annashu akwai abin da suke kiransa annasku ma'ana annasku ma'anansa shine raf'u hukumin shar'iyyin sabiq wani hukunci ne da aka saukar na shari'a sai a ɗauke wannan hukuncin bi dalilin shar'iyyin mutaakhirun anhu sai a kawo wani hukunci wanda ya zo daga baya sai ya goge hukuncin farko din nan amma a zamanin wahayin manzo Allah bayan manzo Allah ya shige to babu wani kuma wanda zai iya zuwa ya ce ga wani hukunci a cikin alkur'ani an goge shi to malaman tafsiri sun sassaɓa me ake nufi da annasku sai suka ce a cikin alkur'ani ana samun nasku iri uku hukunci da ake goge shi a cikin alkur'ani kala uku ne kalan farko suka ce akwai naskul hukumi wa tilawa akwai aya da za ta zo a goge ayan an saukar da ita amma a goge ta sannan kuma a goge hukuncinta kamar misali hadisin da imam muslim ya rawaito maganar sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa kana fi ma unzila min alqur'ani asharu rada'atin ma'lumatin yuharrimna tace daga cikin abubuwan da aka saukar alqur'ani aka goge hukuncin su kuma aka goge karatun su akwai wato idan mace za ta shayar da yaro wannan yaron ce yadda zai zama da ya zama to muharraminta ba zai iya aurenta ba ba zai auri yatta ba yatta ta zamo kanwansa kuma ba zai auri wasu yan uwanta ba ya zama da dai kamar ɗanta na jini to sai in ya tsotsi mamanta kamar so goma shine asharul rada'atin yuharrimna dan haka idan ya zama na yaro ya sha nonon mace har so goma ya tsotsa so goma to duk abin da ya zama na danta ba zai yi da ita ba shi ma ba zai yi da ita ba saboda ya tsotsa so goma wannan tana daga cikin ayat da da aka saukar alqur'ani summa nusikhna bi khamsi ma'lumatin sai kuma aka zo aka ce a ba so goma ba so biyar sai aka zo aka goge wancan so goma nana Aisha sai ta ce fatuwa fiye Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u min alqur'ani manzo Allah ya rasu wannan abin yana daga cikin abin da ake karanta shi alqur'ani to amma dai a zamanin manzo Allah ma'ana annabi ya kusa rasuwa sai aka zo aka goge su to kun ga nan hukuncin wannan shine da hukuncin da ayar gaba ɗaya yanzu duka ba sa cikin alqur'ani an goge su na ɗaya kenan a goge hukunci a goge tilawa na biyu suka ce akwai naskul hukumi wa baqa'i tilawa akwai abinda ayar da za a goge hukuncinta amma kuma rubutun ayan yana nan ana karanta ta ana ibada da ita kamar misali fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital ya kai wannan babban annabi ka kwadaitar da mu'mini su tashi su yi yaki dan ɗaukaka kalmar Allah iya kun minkum 20 sabiruna in an samu mutum 20 a cikin ku masu hakurin gaske ya zulibu mi atai mutum 20 din nan za su iya rinjayen mutum 200 wa iya kun minkum mi'atun idan an samu mutum 100 a cikin ku kuma ya zulibu alfan min alladina kafaru za su iya rinjayen mutum dubu wanda ba su yi imani ba bi annahum qaumul la yafqahuna saboda kafirai mutane ne da ba su ganewa to wannan ayar da Allah ya ce idan an samu mutum a 20 za su rinjaye mutum 100 mutum 100 za su rinjaye mutum dubu a gaba sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum amma yanzu Allah ya sauƙaƙe muku wa alima anna fikum da'afan Allah ya san a cikin ku akwai rauni fa in yakun minkum mi'ata mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn idan an samu mutum 100 masu hakuri a cikin ku za su rinjaye mutum 200 kaga da an ce mutum 100 su yaki mutum dubu yanzu kuma an ce a mutum 100 su yaki mutum 200 wa in yakun minkum alf idan an samu mutum dubu a cikin ku kuma yaghlibu alfain su kuma za su iya rinjayen mutum dubu biyu bi iznillahi da izinin Allah wallahu ma sabirin Allah yana tare da masu hakuri kaga ayat tana nan amma hukuncin cewa mutum 20 su yaki 100 100 su yaki dubu an goge shi sai ya zama na wannan ana kiran shi naskul hukumi wa baqa'i tilawa an goge hukunci amma tilawan tana nan sannan na uku akwai naskul tilawati wa baqa'il hukum ana goge tilawa ayat ce ga ta babu ita a cikin alkur'ani amma kuma hukuncin ayan yana nan shine nasku na uku misalin sa kaman hadisin da aka rawaito ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya farjumuhu malbatta nakala min Allah wallahu azizun hakim tsoho da tsohuwa in sun yi zina ku jefe su Allah ya ce wannan azaba ne daga gare shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima a cikin duk abin da yi to jifa mutum in yayi zina ma'auraci mutsini a jefe shi alqur'ani a jefe shi a musulunci wannan sanannen ka'ida ne da wannan aya ce to sai aka goge ta ba a karanta ta amma hukuncin ta fa hukuncin ta har yanzu yana nan wannan shine ka'idojin nasku guda uku da ake yi to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa anan manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha babu ayat da zamu goge ta ko mu mantar da ita akwai ayat da a zamanin manzo Allah za a faɗe ta sahabbai sun san da ayan amma sai su tashi kawai su neme ta a kwakwalwansu su ji babu ita ma'ana an shafe ta kenan kamar yadda wani sahabi wata rana suna sallah da sayyidina rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana so ya ja wata aya sai bai ja ba ubayyu ne a bayan manzo Allah shi ma da ci alqur'ani sai manzo Allah ya ce mai ubayyu ya ka ji aya ta ka kare min baka ja ba sai ya ce ya rasulullahi ai mu a wajen mu mun ji bata zo a wajen ka ba kawai an goge ta ne ashe ashe a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya goge aya ta sauka a goge ta kwata-kwata ya zama da mutane su tashi kawai sai su ji babu aya a kwakwalwansu sai su ji babu aya a kwakwalwansu to wannan a shekuwar shekatu ita an goge ta a rubuce amma kuma hukuncin ta yana nan to shine Allah yake gaya manzon Allah idan ma mun goge Yahudawa ku da kuke cewa manzon Allah yau ya ce kaza gobe ya ce kaza Allah ya ce ka gaya musu idan ma suna kallon wani abu ne da ayar da muka goge za mu kawo ayar da ta fita saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir al ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nali wa idza baddalna ayatan makana ayatin idan mun canza wata aya muka kawo wata aya a gurbinta wallahu a'lamu bima yunazzil Allah shi ne mafi sani da abin da yake saukarwa kalu inna ma anta muftarin sai su ce wa manzo Allah in sun ji an ce an goge wata aya sai su ce kai wannan kai kawai kirkirowa kake bal aktsaruhum la ya'lamu Allah ya ce mafi yawan su basu sani bane alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard ya rasulullahi ai ka san Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da mulkin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir musulmai ku sani bayan ubangiji tabaraka wata'ala ba ku da wani waliyi mai jibintan al'amarinku wala nasir ba ku da wani mai taimakon ku idan kun bar Allah tabaraka wata'ala na
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
ubangiji tabaraka ta'ala yace am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil Allah tabaraka ta'ala yake tambayan sahabban manzo Allah am turiduna ko kuna san an tasalu rasulakum kuma ku tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ku dinga yawan annabi tambayoyi annabi me kaza tambaya na ganganci kama su ila Musa min qablu kaman yanda banu Isra'ila suka dinga yi wa annabi Musa tambaya na ganganci Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil imani to ku sani duk wanda ya zabi kafirci akan imani ya canza wato imani da kafirci faqad dalla sawa as-sabil haqiqa wannan ya bata hanya ya bar hanya madaidaiciya yana ɗaya daga cikin abin da banu isra'ila suka dinga tambayan annabi musa zaka ji suna tambayan cewa ya nuna musu allah tambaya na ganganci kamar yadda allah tabaraka ta'ala yake cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama'i yahudu da nasara suna tambayan ka cewa a sakko musu da littafi daga sama faqad sa'alu musa akbara min zalika allah yake sun tambayi annabi musa tambayar da tafi wannan faqalu daga cikin tambayar da suka yi annabi musa suka ce arina allaha jaratan annabi Musa ka gwada mana Allah ka nuna mana Allah muna son mu ga Allah fa akazatkum as-sa'iqatu bi zulmihim tsawa ta zo sai ta kashe su gaba ɗayan su saboda tambayan ganganci sun mattakadul ijila bayan fa tsawa ta kashe su sun mutu sun dawo sai kuma suka zo suna bautan dan maraki min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan mun musu bayani hujjoji sun zo musu fa fauna an zalika Allah ya ce muka musu afuwa muka yafe wannan wa ataina Musa sultanan mubina muka ba annabi Musa hujja mabayyaniya daga cikin abubuwan da banu Isra'ila suke yi zaka ga suna tambayan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara annabi Musa ba za mu yadda da kai ba sai mun ga ka nuna mana Allah kuru-kuru wannan banu Isra'ila gangancin su ya kai a ce sai kaga Allah kuru-kuru Allah ya ce fa akazat kumu sa'iqatu fa akazat kumu sa'iqatu wa antum tanzurun tsawa sai ta zo kawai ta kama su Allah ya ce summa ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ya ce sai muka tashe ku bayan da kun mutu wakila watakila za ku gode Allah daga nan ne zaka gane abin da malamai suke faɗa cewa shi mutuwa da kake gani ba yana nufin mutum ya kare gaba ɗaya bane intiqalun ne min darin ila darin kuma ba abun mamaki bane idan mutum ya mutu bayan ya mutu kuma a ce an gan shi kwarai da gaske zai iya yiwa dalili shine ai ga banu Isra'ila Allah ya ce thumma ba'atnakum min ba'di mautikum bayan kun mutu kuma sai muka tashe ku kuma aka tashe su suka ci gaba da mu'amalarsu sun mutu kuma suka dawo ashe in an zo an ce maka misali an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun mamaki bane saboda ga banu Isra'ila su ma sun mutu sun dawo wanda kuma kaskantattu amma aradin da suka mutu ma tambaya na rashin kunya suke suna cewa annabi Musa arina Allah jaharata ka nuna mana Allah sai mun ga Allah yana ɗaya daga cikin annabawan da suka sha wahala annabi Musa ya sha wahala da banu Isra'ila akwai lokacin da kisan da ake bayarwa wanda yake gwada abun mamaki wata rana suka ce annabi Musa muna son sun yi imani fa a haka amma suka ce annabi Musa muna son mu ga Allah ka gayyato mana shi yace ku ba ku da hankali ta ya za ya ce muku an gayyato Allah to ai mun yi imani da shi mu da annabi Musa ya ce ba gayyato shi bayan ya je munajati da Allah ya je yana munajati yana ibada sai Allah ya ce masa ya Musa bayina sun gayyace ni sun ce za su yi walima in zo kai kuma ka ce ba zan zo ba ya ce Allah to ai na san ba za ka zo ba ya ce ni na gaya maka ba zan zo ba ya ce ka je ka gaya musu zan zo ya ce Allah za ka zo ka sa Allah da imtihani annabi Musa shi ya sani umarni ya ka bashi bai isa ba da haka sai bazu Isra'ila ya je tara su ya ce musu to Allah ya ce in ce muku zai zo ku shirya walima Allah zai zo ha ba ranar sai murna banu Isra'ila ana ta aka dora tukwane ana ta girki Allah zai zo za a yi walima a'udhu billahi suna ta girki shi annabi Musa shi ya sani yace to ba zai yi Allah inkari ba amma ta yaya la tudriku al-absar ido baya ganin Allah shi kansa ya tambaya yace qala rabbi arini anzuru ilai Allah nuna mun kanka in ganka Allah yace lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin inzur ila aljabal amma ka kalli dutsen nan fa in taqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tsaya a yanda yake zaka iya gani na falam ma tajalli rabbuhu lil jabal da Allah ya tajalli wa dutsen ja'alahu dakkan sai dutsen yayi bindiga wa kharra Musa sayqa annabi Musa ya fada sume to shi ma bai iya ganin Allah ba dutse ma Allah ya mai tajalli yayi bin dutsen yayi bindiga to ya banu Isra'ila kuma Allah ya ce musu zai zo walima sai basu dai suna ta shirya abinci ana walima ana ta walima can sai wani dattijo ya zo sai yana ta ce musu da Allah ku taimaka min da abinci ku taimaka min da abinci suna ce kai malam yi gaba yi gaba yau Allah ne zai zo yi gaba yau bamu da lokacin ka kaje ka dawo saka kore shi ana can da yamma tun bayan la'asar Allah zai zo bai zo ba kusan magariba Allah bai zo ba rana ta fada Allah bai zo ba Musa yaya annabi Musa ce dama ya san imtihanin abin da yake tsoro kenan subhanallahi sai da ya koma munajati da daddare sai yake cewa Allah Allah ka ce zaka zo an sana irin wannan maukifi na jin kunya ya rabbi gashi kuma baka zo ba Allah ya ce na zo ya ce ka zo ya ubangiji ya ce na zo ya ce ai ni bi yanda ka ganni zuciyan babu sama da ƙasa ba za su wadace ni ba ma wasi atni ardi wala sama'i sama da ƙasa sun mun kaɗan walakin wasi ani qalbu abdiyal mu'min zuciyar bawa mumini ta wadace ni yace wannan bawan da yazo yace musu su ciyar da shi su shayar da shi da sun ciyar da shi da sun shayar da shi ni suka ciyar ni suka shayar shine manzo Allah yake faɗa a hadisin muslim ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yake faɗa a hadisul qudusi ya abdi maritu falam ta'udni bawa nayi rashin lafiya baka gaishe ni ba ha qala kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin Allah ya zan yi in gaishe ka kai bayan kai ne ubangijin talikai kuma a ce kai rashin lafiya Allah ce yace amma alimta anna abdi fulanan marida baka san bawa na fula wane yayi rashin lafiya ba amma alimta law uttahu la wajadtani indahu baka san da ka je ka gaishe shi ba da zaka tarar da ni a gurin to ashe yanzu in kana son ka bawa Allah inda Allah yake faɗa man dallazi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance rance mai kyau ya ne bawa Allah rance ka nemi wasu bayi daga cikin bayin Allah wanda suke da bukata ka ɗauka ka biya musu bukatan su ka ba su abin da suke so daidai yake da kayi ne daidai yake da ka ba wa Allah tabaraka wa ta'ala ranci to shine annabi Musa yake Allah yake ce mai nazo da sun ciyar da wannan mutumin da ni suka ciyar da sun wadata shi da ni suka wadata in ji Allah tabaraka wa ta'ala to shine anan daga cikin irin tambayoyin da banu isra'ila kenan suke annabi musa cewan ka nuna mana allah to sai allah yake challenging din sabon annabi kar ya zamana kuma kun zamanto irin banu isra'ila am turiduna an tas'al am tas an tas'alu rasulakum kama su'ila musa min qabl kuna so ne ku tambayi annabin ku irin yanda banu isra'ila suka tambayi annabi musa wa man yatabaddal al-kufr bil imani duk wanda ya canza imani da kafirci faqad dalla sawa as-sabil hakika wannan ya bata daga hanya madaidaiciya wadda kasirun min ahli al-kitabi law yaduddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim da yawa daga cikin yahudu da nasarawa da nasara wato suna burin lauyar duna kuma a ce ma su dawo da ku min ba da imani kun bayan da kun yi imani da manzo Allah kuffaran ku dawo kafarai irinsu hasadan min indi anfusihim saboda yanda suke muku hasada kun san Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yahudu da nasara suna kin musulmai amma wanda suka fi kin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tajidanna ashaddan nasi ku adawatan lil ladina amanu yahuda wanda zaka same su sun fi kin musulmai sun ki jinin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala yace yahudawa ne in kana son ka tabbatar da haka a wannan kwanakin yanzu ka duba abin da yake faruwa a Filistin sama da mutum dubu arba'in yanzu aka kashe an rushe musu gidaje an garin su ne daga ba su aro kawai ku ɗauko ku ɗan zo ku zauna a nan an sun mamaye yanzu kusan kashi saba'in na garin sun kashe wanda za su kashe sun barnata wanda sun rushe gidaje babu kuma sun tashi kisan babu yaro babu babba babu karami babu mace ba namiji me ne manufansu kawai saboda waɗannan musulmai ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wadda kafirun min alil kitabi ma'abuta littafi yahudu da nasara suna burin lauyar dunakum ina ma a ce su dawo da ku min badi imanikum bayan da kun yi imani ku fara ku koma kafirai kaman su hasadan min indi anfusihim suna muku hasada ne daga wajen su min badi ma ta bayyana lahumul haq bayan da gaskiya ya bayyana musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne littafin da ya zo da shi gaskiya ne Allah ya ce fa'afu ku kawar da kai wasfahu ku yafi hatta ya ati Allah bi amrihi har sai ran da Allah ya muku izinin ku yaƙe su yazo da yazo da umarnin sa ko ka san da musulmai sun shiga halin haulaye musamman a garin Makka an kore su an dake su an kwace dukiyoyin su har sai da abin Allah ya ga yayi yawa lokacin musulunci yayi karfi sai Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir yanzu duk wanda ake zaluntar su an yi musu izini ku yaƙi masu yaƙan ku yana ɗaya daga cikin hikimar musulunci yanda wasu suke zaton kamar musulunci ya zo ya yi yaƙi ya kashe wannan ya musulunci ba haka bane shi musulunci yana yaƙan wanda ya yaƙi shi amma in baka yaƙi musulunci ba ba ruwansa da kai sai sa yau da sojojin musulmi za su shigo gari su tarar da garin za su yi yaƙi to na farko idan sun ga saurayi wanda babu makami a hannunsa ba za a taɓa shi ba sun san ba yaƙi ya fito ba in sun ga tsoho ba za su taɓa tsoho ba in sun ga yaro ba za su taba yaro ba ba za su taba mace ba ba za su taba kai fada malamin coci ba ma an san malamin coci ne shi ma ba za a taba shi ba sai dai an gan shi da makami hatta ba za a yanke bishiyoyi ba ba za a yi kona kona ba kawai waɗanda aka dimfare su waɗanda suka zo za su yaƙi musulunci su ake zuwa a yaƙa wannan yana ɗaya daga cikin fikihun musulunci saɓani yadda wasu suke tunani musulunci addini ne kawai na jihadi ya zo kawai ya yi ta fiffilla kan mutane la sai sa Allah ya ce udina lillazina yuqataluna an yi izini wa waɗanda ake yakan su bi annahum zulimu an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir su je su yaki Allah zai taimake su manzo Allah ma da ya faɗa a hadisi yace umirtu an uqatila nasa an umarce ni an uqatila in yaƙi ala wazini mufa'ala ma'ana in yaƙi wanda ya yaƙi ni shine maulan mu shubran radiyallahu ta'ala anhu yake cewa لأن النبي الهاشم الدهر ما غزا بلا سد أدوانا ورد دلالا شو براي يتي من ذا الله بيياكي هكا كوي با سد أدوانا من ذا الله إنك ياكي يا تري واندسك كاومي هريني ورد دلالا يا ما يدبتن أما النبو بايد أوكا مكاني هكا كوي ياكي متاني صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace ku yi musu afuwa hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da al'amarinsa na cewon ku yaƙe su kenan daga ran da aka ce bara'atun min Allah wa rasulihi ko ila alladhina ahadtum min al-mushriki ranan an yi bara'a tsakaninmu da ku kawai babu wani abu Allah sai tabaraka ta'ala ya ba su wani mudda dan kadan ma fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kawai ku dan yawo na dan wani lokaci wannan iya dan lokacin aka ba ku daga nan kuma za a yi ta yakan to haka Allah tabaraka ta'ala yace inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa qimus salata Allah yace wa musulmai sabban manzo Allah ku yi ta tsaye da sallah har da mu gaba daya wa atawuz zakata ku bada zakatin da abinda ba sa so kenan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabatar wa kanku na alkhairi kuka aikata da alkhairi tajiduhu inda Allah za ku samu ladan wannan abun a gurin Allah inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah tabaraka ta'ala game da abinda kuke aikatawa masani ne ya san komai Allah ya ce wa aqimus salata ku tsaya da sallah aqimus salata aqimus salata as-salata maulama shaytan Usman Bauchi yana cewa sallah sallah sallah ayi sallah yace sai da ta zo kusan so 60 da wani ba cikin alqur'ani dan Allah ya gwada maka girman sallah manzo Allah yana faɗa yana cewa sallah innal innal ahada allazi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara tsakanin mu bambancin mu da kafirai inji manzo Allah yake sallah ne wanda duk ya bar sallah inji manzo Allah yake ya zama kafiri in dai ka bar sallah to ka zama kafiri manzo Allah yake bambancin mu da kafirai sallah ne sai sa annabin yana zaune ladanin manzo Allah sayyidina Bilal za ji manzo Allah yana cewa arihna biha ya Bilal samu mu ji daɗi da sallah ya Bilal manzo Allah ya ce hubbibtu ilayya min dunyakum salasa Allah ya sa min san abu uku a cikin duniyanku manzo Allah ya ce daga cikin babban abin da na fi so waju'ilat qurratu aini fi sala Allah ya sa sanyin idaniyata a sallah nana Aisha ta ce manzo Allah yakan zauna in wani abu ya ta ya damu annabi fazi'a ila salati manzo Allah sai ya tashi kawai ya je ce Allahu akbar saboda ita sallah ita ce malamai sufaye a rufe masana Allah suke kiranta da ma'idatul muhibba a ma'idatul mahbubi wato me ake cewa walima na masoya ka san in mutum yana son ka je me zaka ga zaka ga yana kiran ka je ku zo ku gana to shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangijinsa ashe sallah ita ce ma'ida tebur din ganawa da Allah ita ce sallah da haka ya kamata mu rike sallah bala mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa nusalli kama kana annabiyyu musalliyan ko da sumu wa bil baitil harami nudawifu shau yace muna yin sallah irin yanda manzo Allah yake sallah muna yin azumi muna yin hajji muna zuwa mu zaga dakin Kaaba yau ina masu da'awar cewa mu muna bin shi barayin sunan mu yan hakika amma halal haram ne haram halal ne babu sallah ba azumi almajiran shehu ne ko yan iska masu zaman kansu kawai yan iska ne masu zaman kansu amma ba ruwan shehu radiyallahu ta'ala anu da su shehu radiyallahu anhu in ka je yana daga cikin abin da shehu ya fice da shi ko yaushe sallah sallah sallah sallah akwai wanda yake gaya min naje gane yace ya zauna da shehu radiyallahu ta'ala anu tsawon shekara 40 yace amma tun da yake bai taba ganin sallah sallah bai taba ganin an yi sallah ba tare da shi radiyallahu anhu ba kuma ku tafi duk gidajen abun mamaki wai wani ga mutum yana da wani ko da wani yana cewa ba sallan nan amma zaka bi duk zawaya duk zawiyoyin dariƙa in ka je zaka samu ana sallah a wannan zawiyan dala akwai wanda ya taba zuwa aka ce maka yanzu misali ka shigo garin Bauchi sai ka duba zawiya sai a ce maka ka je zawiyar shi da Usman Bauchi sai ka ga yau yana nan amma ya ce yau na daga muku sallan asuba da sallah azhar ka taba gani ka taba zuwa zawuyan shi amini ka an ce ba a sallah ka je zawuyan ka je zawuyan gidan bari bari ka zo nan zawuyan baban muna ka ga ba a sallah me amfanin wannan masallacin da muke ciki duk dan yin sallah ka je zawuyan gidan bari bari ka je zawuyan gidan Sheikh Ado Musa ta fawa balewa za mu ta lissafa maka duk yanda ka je zaka ga kawai babban aikin da zawuyar ta kafa akai shine sallah amma sai a samu wasu mutane wanda ba su san ciwon kansu ba kawai talauci ya dame su maimakon su gane Najeriya akwai yancin iskanci su je su yi iskancin su ba sai sun hada abin da dariƙa ba sai su zo su hada abin da dariƙa da sunan haƙiƙa cewa babu sallah ba azumi haƙiƙa gaskiya ce akwai ta ba inkarin ta muke ba amma ba ta cin karo da shari'a ba ta cin karo da shari'a haƙiƙa akwai ta amma ba ta cin karo da shari'a haƙiƙar da ta ce ba za ka tsaya akan shari'a ba sunan ta iskanci ya kamata a gane wannan da aka magana ta gaskiya yan uwa mu rike sallah zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala in dai Allah zai ciwo sahabban annabi wa aqimus salata ku tsai da sallah ku yi sallah wa atau zakata ku bada zakka ba dalilin da aka zo ka ce kai ba za ka yi sallah ba yau kuma wanda yace baya son yin sallah ba zai yi sallah ba kawai wannan yana gwada yana gwada bai yadda da hakikanin risalar manzo Allah bane bai yadda da manzo Allah ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya zo da ita kuma manzo Allah ya ce bambancin mu da kafirai shine yin sallah wanda ya bar sallah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta da haka Allah ya dacar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am khalifa bismillah
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وجدي تبارك وتعالى يتي وقالوا سكتي ma'ana su yahudawa da nasara yahudu in an ce yahudu su ne waɗanda suke da'awan suna bin annabi musa mai a tauran an ce nasara kuma wanda suke da awan suna bin annabi isa da littafin salinjila to gaba ɗayansu sai suna da wani ƙarerayi da suke da shi su yahudun da nasara suka ce layya da kulal jannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan au nasara sai wanda ya zamanto ba yahude ko ya zamanto kirista su yahudawa suka ce sai ka zamanto ba yahude zaka shiga aljanna su nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai ya zama kirista Allah tabaraka ta'ala ya ce tilka amaniyuhum wannan gaba ɗaya kawai wani burace buracen su ne tilka amaniyuhum wannan gaba ɗaya burace buracen su ne faɗa ne kawai suke da baki ba su da wani hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka gaya musu ya rasulullahi idan suna da hujja akan cewa ba wanda zai shiga aljanna sai su su kawo hujjan nasu bala da gaske ne zai shiga aljanna waye zai shiga aljanna man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya ce wa Allah na baka kaina ya zama to musulmi kenan wa huwa muhsinun yana mai kyautata zato da kyautata yaqininsa da imaninsa da Allah Allah ya ce falahu ajruhu inda rabbih hakika wannan yana da ladan imanin da yayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wala khawfun alaihim duk wanda suka yi imani da Allah ba su da wani tsoro wala hum yahzanuna kuma ba za su shiga cikin wani bakin ciki ba inji Allah tabaraka wa ta'ala
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyamati fima kanu fihi yaktalifun Allah tabaraka wa ta'ala yace yahudawa wa qalatil yahudu su yahudu sai suka ce laysatil nasara ala shay kiristoci ba komai bane ba su da wani addini kuma ba akan daidai suke ba wa qalatin nasara su ba kiristocin sai suka ce laisatil yahudu ala shay'in yahudawa ba komai bane kuma ba akan daidai suke ba wa hum yatluna alkitab alhali suna karanta littafi su yahudawa suna karanta at-taura su nasara kuma suna karanta injila kazalika kaman yanda ka ji din nan qala alladhina la ya'lamuna haka jahilai ma yan ba ruwan mu kafiran maka kenan jahilai kenan la ya'lamu na jahilan da basu san komai ba su ma haka suka ce misla qaulihim irin irin irin maganan da yahudawa suka yi da kiristoci suka yi cewa me manzo Allah ba komai bane addinin da yazo da shi ba komai bane haka mushrikan maka suka faɗa fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama babu shakka Allah zai yi hukunci tsakanin su duka su uku da yahudawan da kiristocin da kafiran maka su yahudawa da suka ce kiristoci ba komai bane da su kiristoci da suka ce yahudawa ba komai bane da su kafiran maka da suka ce musulmai da manzo Allah ba komai bane Allah zai yi hukunci a tsakani yawmal qiyama ranar tashin kiyama fi ma kanu fi yakhtalifun cikin abin da suke samun sabani akan sa na sassaba wanda suke dalilin saukan wannan ayan kamar yadda aka samu daga sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace lamma qadima ahlu najran minan nasara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana an samu wasu kiristocin najran sun zo wajen manzon Allah atatkum ahbarul yahudi sai aka samu malaman yahudawa sai suka zo gurin wannan kiristocin fatanazau inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kama jayayya a gaban manzon Allah faqala rafi sai rafi yace ma antum ala shay'in وكفر بإيسى بالتوراة ko wa kafara bi isa bit tawrat fa ma antum ala shay wa kafara bi isa wa bil injil shi rabi sai yace ku ba komai bane ya kafirta da annabi isa da injilansa wa qala rajulun min ahli najran min an-nasara lil yahudi wani daga cikin kiristocin su kuma da suka zo bakin manzo Allah sai suka nubuwata Musa suka ce annabi Musa ba annabi bane wa kafara bit tawrati suka ya kafirce da at-taura su yahudawan kenan fa anzalallahu sai Allah ya saukar musu da wannan aya cewa lai wa qalatil yahuda yau abun mamaki a gaban annabi ga yahudawa suna cewa kiristoci ƙarya kuke yi wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in su ma kiristoci suna cewa yahudawa kuma ƙarya kuke yi kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim Allah yace har waɗanda ma ba su da ilimi irin mushrikan Makka su ma haka suka faɗa suka ce wai Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba komai bane fallahu yaqumu bainahum yawmal qiyamah haƙiƙa Allah shi zai musu hukunci ranar kiyama fi ma kanu fi yaftalifun cikin abin da suke sassabawa wa man azlamu wai shin ka taba ganin mutum mafi zalunci waye mafi zalunci mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi yasmuhu wanda ya hana ambaci Allah a cikin ɗakin Allah kaman ka zo ka samu masallaci ina yan ba zikiri ga aya Allah yana tambayan ku wa da wanda mana a masajid Allah an yi zikara fi yasmuhu yace ba za a yi zikiri a cikin masallaci ba yau muna son musamman baka zaman to daidai da Yahudawa ba kila sai mu shiga masallacin ka sai mu ce za mu buga zikirin juma'a yau idan mun je muka ga mun buga zikirin juma'a mun yi karatu muka ga baka ce komai ba muka yi zikiri la ilaha illallah la muka ga kana kai ma kana girgiza kai ko baka yi kana ai ambatan Allah wai amma daga mun ji ka zo kana bid'a bid'a to mun sani wa manazlam waye mafi zalunci mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi yasmuhu wanda duk ya fi zalunci shi ne wanda yana ambaci Allah a cikin masallatai wa sa'ati kharabiha kullun kokarin sa ya ga ya rushe masallacin nan ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina Allah ya ce waɗannan masu hana zikiri a cikin masallacin bai fa kamata a ce ma ba su shiga bai kamata a ce su ki shiga masallaci ba sai dai fa suna masu tsoron Allah kamata yayi a ce sun shiga masallaci cikin tsoron Allah da kushu'i da kaskantar da kai haka ya kamata su shiga cikin masallaci to wannan ayat ta sauka lokacin da ya zama wasu kafiran maka suna hana sahabban annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam su je ɗakin Kaaba masallacin harami su yi tawafi a wajen ko su yi wani bauta to sai Allah yake cewa waye mafi zalunci wanda ya hana a cike cikin masallaci a ambaci Allah a tsarkake Allah a bauta wa Allah Allah ya ce abin da ya kamata su dinga shiga su kansu masallacin suna masu tsoron Allah suna masu kaskantar da kansu amma tun da suka hana wannan ga sakamakon mai hana zikiri a masallaci lahum fid dunya khizyun a nan duniya suna da jin kunya da taɗewa walahun filafirati azabun azim sannan kuma a lahira suna da azaba wacce take mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وتوبنجي تبارك وتعالى yana gaya mana a cikin wannan aya walillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafadar rana duka na Allah ne fa aina ma tuwallu duk gurin da kuka fiskanta fa samma wajhullah wannan gurin alqiblan Allah ne inna Allah wasi'un lalle Allah mai yalwan falala ne mai yalwan rahama ne mai yalwan ni'ima ne game da bayinsa alimun kuma masanin komai da komai ne wannan ayar kamar yadda al-Imam Tabari da sauran malamai suka kawo dalilin saukanta wasu daga cikin sahabbai wasu suka ce manzo Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya zo wato ya dawo daga Madina za mu zo mu yi batun juya alƙibla a nan baya manzo Allah in ya dawo wato da in ya shigo makka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan juya ya kalli madina yayi nafila ma'ana annabi baya kallon gabar kai tsaye wasu sahabbai kuma kamar yadda aka rawaito sun dawo daga tafiya suna cikin tafiya sai lokacin sallah yayi amma sai su basu san ina ne gabar ba sai bayan da suka yi sallah sai daga baya gabar sai ya bayyana musu aka ce ga gabar sai suka shiga damuwa sai Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan ciwon gabar da yamma kudu da arewa duk Allah duk na Allah ne duk gurin da kuka fiskanta ku bautawa Allah wannan gurin alƙiblan Allah ne to ala ayyi halin wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malaman fiqh suka ce misali ka je wani gari ka sauka a hotel ko wani guri amma baka san ina ne alƙibla ba tunda baka sai na alƙibla ba kawai sai ka juya a zatanka nan ne alƙibla sai ka juya ka ce Allahu akbar sai kai sallan azhar sai da ka gama sallan azhar lokacin la'asar ta fito kawai an je sai ka ga ga masallaci amma sai ka ga gurin da masallacin ya fiskanta daban gurin da kai kuma ka fiskanta kai sallah azhar daban to yaya sallar ka zaka sake sallah malaman fiqh sai suka ce a in lokacin bai fita ba lokacin sallan bai fita ba ana so ka sake in kuma ya fita shikenan ba sai ka sake ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah di yanda ka fiskanta alqibla ne amma in ka san alqibla kuma ba a kallon wani guri ka juya alqibla baya ka ce eh da gangan ba a yin haka guri ɗaya ne kawai ake juyawa alƙibla baya kamar yadda hadisi suka tabbata mutum ya shiga zai yi bayan gida a fili kamar shi ma ba a cikin bayan gida da yake rufe irin wannan ba misali bayan gidanmu misali a jeji to in ka san alƙibla to ba a juyawa za ka yi bawali ko za ka yi bayan gida sai ka juya ka kalla alƙibla ba a yi sannan kuma ba a juyawa alƙibla baya kamar yanzu tun daga gabar haka yadda nake kallon nan gabar ne to ba za ka kalli alƙibla haka ka kalli alƙibla ba sannan kuma ba za ka juya ka kalli bayana ba sai dai ka juya ka kalli nan ko ka juya ka kalli nan sai ka sa alƙibla a hannun damanka hagu da damanka haka ake yi to amma dai Allah tabaraka ta'ala yana faɗa a nan cewa yanda za mu karanta a gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa idan za su yi sallah za su yi ibada yanda suke kallo suna kallon albaitul maqdis ne suna kallon qudus ne can kasan Filistin manzo Allah shi ma da nan yake kallo Allah tabaraka ta'ala manzo Allah sai ta burin yana son da ya dawo yayi hijira a Madina annabi sai yana son Allah ya canza masa ya daina kallon Qudus ya kalli dakin Kaaba qad nara taqalluba wajhika fis samai ko falanuwalliyannaka qiblatan tardaha muna ganin yanda ya Rasulullahi kake ta kallon sama kana ubangiji kana ta Allah yace mun ga burinka kana son a canza alqibla ku duba girma annaba gurin Allah annabi ya shige tunanin mutum duk annabawan Allah fa in za su yi ka cire annabi Ibrahim da annabi Ismail amma sauran annabawa duka kudu suke kallo shi kuma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai yace alqibla bata yi min ba yanda ake kallon ayi bautan ga yanda nake son a kalla shikenan Allah sai ya canza yace to daga yanzu na daga ku da kowa da kowa kawai inda annabawan dadin su ma za su dawo duk sun canza alqibla sai dai su kalli alqiblan da annabi yake so a bautawa Allah falan walliyan naka qiblatan tardaha za mu juyar da kai kan alqiblan tardaha da kai yadda yayi maka sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai zo yanzu ya ce na mayar muku da sallan isha'i kowa ya raka da ɗaya watsi ba tambaya ba kawai haka yake so haka kawai yanda yake sanna haka Allah yake so annabi yana da girma a gurin Allah ga yanda Allah ya tsara ya dora annabawa amma yana zuwa manzo Allah ya juya stiyarin yace na juyo nan sannan kuma Allah ya ce fa wallu wujuhakum shatar almasjid Allah ya ce kuma gaba ɗaya daga yau tunda annabi ya kalli nan kuma ku kalli nan da yau zaka zo ka ce Allah ya gurin da annabi Musa ya kalla zan kalla ka aikin banza sunan ka baka da sallah sai ka kalli gurin da manzo Allah ya kalla sai yasa wata rana aka ce sayyidina Umaru ya zo yana karanta manzo Allah Taura yana karanta annaba Taura sai aka ga manzo Allah yana bata rai sabai sai suka lura suka ce sai na umar ya rasu annabi baya son wannan abin ka bari sai ce ya rasulullahi naga ayoyin attauran sun dan yi kama da ayoyin qur'ani sun dace da na manzo Allah ya ce yanzu muku da qur'ani da shari'an nan faratas ka juya kana kallon attaura da injila sai ya ce law kana Musa wa Isa hayyaini ma wasi'ahuma illa tibai da Musan da Isan suna nan su ma ba za su iya komai ba sai dai su bi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah yake shi ne Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shi yake da mahudar rana yake da mafadanta fa aina ma tuwallu duk yanda kuka juya fa samma wajhullah wannan gurin alqiblan Allah ne inna Allah wasi'un alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai yalwan falala ne mai kuma masani ne akan dukkan komai da komai Allah ya datar da mu albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana ni'ima Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sannan muna tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladan wannan tafsiri da muke gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu a cikin ladan da mu da su baban mu Alhaji Hamza da shi malamin mu Malam Shaibu mai yin tafsirin da sauran iyayen mu da kakannin mu wanda suka rasu Allah tabaraka wa ta'ala ya riskar da ladan gare su albarkar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu da alkhairi wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mun san akwai yanayi na tambayoyi da tsarin tafsirin mu muke yi wasu sukan turo shi online to amma za mu bar shi insha Allah da yake yau ne ranar budewa na farko sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe ko zuwa wani lokaci albarkan manzo Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah ya saka da alhamdulillah Thank you.